بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أيها مسلمين مساء البركة قبل مجلس دميكي أولا لوكتي yau muna sha tara ga watan Ramadan hijira maza Allah sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha tara ga watan uku miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyar idan ban manta ba je mun tsaya akan aya ta sittin da uku fada Allah madaukaki da ya ce amman yahdikum fi zulmatil barri wal bahr ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون Allah madaukaki ya yi bayanin dangogin ni'imar da shi kaɗai ne ya cancanta a bautawa, domin Allah madaukaki ya shiryar da bayi daga cikin duhun ƙasa, duhu wannan na duniya, na duniya ga busassar ƙasa da hakanan duhun da yake cikin kogi a lokacin da mutane suke halin bulaguro. wa man yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmat wane ne wanda yake aiko iska wadda take dauke da albishir na bayan wannan iska ruwa zai zo a ilahun ma Allah yanzu akwai na Allah wanda ya cancanci a bautawa wanda yake da irin wannan ni'imomi da iko kamar Allah tare da Allah ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya daukaka ya girmama daga abinda mushrike suke hada bautar shi da wannan Allah za mu tashi kan fada Allah madaukaki da ya ce amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه na'am بسم الله الرحمن الرحيم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله na'am وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها أمون na'am وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وئدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين na'am قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون hasbuka Allah madaukaki yace amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu wane ne wanda yake fara kirkira wanda ya kirkira halittu halitta thumma yu'iduhu sannan kuma ya maida wannan halitta bayan ta mutu tare da shi shi yasa mala yace amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu ba'da al-maut wane ne wanda ya kirkira halitta sannan kuma ya sake wannan halitta ya mai da wannan halitta kamar yadda ya halicce ta bayan mutuwa wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard kuma wane ne wanda yake arzuta ku daga sama da ruwa sannan kuma ya arzuta ku daga ƙasa da tsirrai na abinda Allah madaukake fitar da tsirrai da itace da dangogin abin da yake cikin ƙasa na ma'adinai a ilahun ma'allah yanzu ashe akwai wani Allah tare da wannan Allah wanda yake da ikon wannan wanda yake da naimomi ulhatu burhanakum ay hujajakum ala qaulikum anna ma Allahi ilahan akhar ku kawo dalilanku absa abinda kuke faɗi cewa ai tare da Allah akwai wani Allah daban in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya a ba- a cikin fadar da kuke in ka fada abu to kawo hujja ina dalilin ka kan nan Allah madaukaki yace qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah tace musu mazo sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya san gaibin da yake cikin sammai da kasai babu shi sai Allah madaukaki ay qul la ya'lamu man fis samawati man man fis samawati wal ardi ba wanda ya san abin da ke cikin sammai da kasai na gaibi illallah sai Allah madaukaki wannan aya ta sabka ga mushir- mushrikan quraish lokacin da suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da tashin kiyama yasalunaka anis sa'a suna tambayar ka yaushe tashin kiyama zai fadi za zai kasance Allah ya ce musu to ku sani wannan tashin kiyama gaibi ne kuma ba wanda ya san shi sai ni kuma ba su san ba wace rana ce za a tada su su zamanto tashin kiyama ta tabbata balid daraka ilmuhum fil akhirah bari dai ilmin su ya riski ranar lahira Abu Ja'far da Ibn Kathir da Amr Abu Amr suka karanta adraka ala wazni af'al absa ma'auni na af'ala ai balagal haqqa ilmun su ya kai gaskiya da za su ga tashin kiyama kama yuqalu adrakahu ilmi idza lahiqahu wa balaga ana cewa ilmi ya daske shi idan ya gamu da shi yuridu ma jahilu fi dunya wa saqata ilmu anhu alimuhu fil akhirah abinda ya zamanto sun jahilce shi a duniya na tashin kiyama ilmin su ya zamanto ya saraya to ranar lahira za su ga wannan ilmu wannan abin da suke tambaya qala mujahid imam mujahid yace yudriku ilmuhum fil akhirah ilmun su zai riska a ranar lahira wa ya'lamunaha idha ayanuha hina la yanfa'uhum la yanfa'uhum ilmuhum za su san tashin kiyama lokacin da suka ganshi karara sannan kuma a wannan lokaci ilmun su baya musu amfani imam muqatil yace bal alimu fil akhirah hina ayanuha sun sani a lahira lokacin da suka ganta ma shakku wa amu anhu fi duniya abinda suka yi shakkun shi kuma suka makabce game da shi a nan duniya wa qauluhu haka fada Allah madaukake da yace balhum fi shakkin min tare da kwatamcin wannan aya fada Allah madaukake da yace balhum fi shakkin min su suna cikin shakku daga tashin kiyama hum yawmal qiyama fi shakkin min as-sa'a ranar kiyama suna da shakku a wannan lokaci sauran malamai suka karanta da balid daraka mausulan mushaddadan ma alif ba'da dal mushaddada can su adraka suka ce sauran malamai nan kuma mafi yawancin malamai suka karanta balid daraka da alif bayan alif da kuma dal wanda aka wa shadda ai tadaraka wa tataba ilmuhu ilmun su ya riska ya bibiya fil akhirah a lahira wata lahaka kuma ya gamu da abin da yake shakku wasu malamai suka ce ijtama ilmuhum fil akhira annaha ka'ina ilmun su gaba ɗaya ya tattaru a lahira cewa lalle tashin kiyama abu ne tabbatacce wa hum fi shakkin fi waqtihim alhali suna cikin shakku a zamanin su a duniya fa yakunu ma'ana al-awwal sai wannan ma'ana ta kasance kwatamcin ma'anar farko ce ha wasu malamai suka ce huwa ala tariqil istifham wannan magana ta zo a bisa salo na tambaya ma'anahu hal tadaraka wa tataba ilmuhum fi zalika fi zalika fil akhirah cewa yaya ne ilimin su ya bibiyi juna da a lahira da wannan abu da ya kasance a lahira ai lam yatataba wa dalla wa ghaba ilmuhum fi bihi falam yablughuhu wa lam yudrikuhu ilimin su na neman ranar da za a yi tashin kiyama bai bibi juna ba bai tabbata ba bisa riske shi ba li'anna fihi al-istifham darban min al-jahdi yadullu alai mala yace domin a cikin tambaya akwai nau'i na musu wanda ya nuni akan shi Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su ya karanta bala ko bale bi isbatil ya addaraka bi fatihil alif al-istifham addaraka ya karanta da da alif absa yanayi na tambaya ai lam yudrik wa fi harfi ubay am tadaraka ilmahum ya zo a cikin rubutun ubay a am tadaraka ilmuhum wal arabu tad'u bal mawdi'a am wa am mawdi'a bal laraba suna dora a lafazi ko harafi na bal a matsayin am wani lokaci kuma su sanya am a matsayin a matsayin bal sai wannan jumla sai ta kasance ka kaulihim annallaha akhbara annahum idza bu'ithu yawm alqiyama yastawi ilmuhum fil akhirah cewa wa'annan mutane idan Allah madaukaki ya tada su ranar kiyama to sai ilmin su ya daidaita a lahira wama wu'idu fiha da abinda aka musu alkawali a cikin ta min as-sawabi wal iqab na lada da azaba wa in kanat ulumuhum mukhtalifa fi dunya duk da cewa ilmomin su a nan duniya sun sha bambam ذكر علي بن عيسى أن معنى بل ها هنا لو علي بن عيسى يتي معنى بل أنا أنا نهي لو ومعناه معنى شي لو أدركوا في الدنيا ما أدركوا في الآخرة لم يشكوا دادي أتي abinda suka riska a lahira shine suka riska a duniya to da ba samu saku ba domin tabbat tashin kiyama ta tabbat sai Allah madaukake ce balhum fi shakkin minha lalle su suna da a nan duniya game da al'amarin tashin kiyama suna cikin shakku balhum minha amun sun kasance makafi wa huwa a'amal qalb ana nihin makabta ta zuciya ba ta gani ba da ido kamar yadda Imam al-Kali afwan ya qulu hum jahlatun biha lalle sun jahilci wannan tashin kiyama sai Allah madaukake yace wa'annan kafirai wanda suka kafirce ana nihin mushrikan makka suna cewa a idza kunna turaban idan muka kasance kasa bayan mun mutu mun radaddage mun zama kasa wa aba'una haka uwayenmu sun mutu sun zama kasa a inna la mukhrajun yanzu za a iya huddo mu daga kaburrukan mu ahya'an kuma a raye sauran mutanen Madina suka karanta idza ghairu mustafhim ba tare da aiza ba tare da tambaya ba a inna bil istifham kuma suka karanta a inna da tambaya ibnu amir da imam kisa'i suka karanta a idha bi hamzataini a inna hakanan da da nunu guda biyu su kuma suka karanta a inna na maimakon a inna suka karanta a inna na binunai sauran malamai suka karanta bil istifhamihima suka karanta da tambaya laqad wa'idna hadha ai mu tunda an mu wannan alƙawali na tashin kiyama ba yau ba kuma har yanzu bamu ganshi ba nahnu wa aba'una min qabl da mu da mahaifan mu an sha mana wannan alƙawali ai min qabl muhammad gabanin zuwa ma muhammad sallallahu alaihi wasallam walaysa zalika bi shay kuma babu wani abin da ya kasance in hadha ma hadha wannan bai kasance ba illa asatirul awwalin sai shaci wadi na mutanen farko tatsuniyoyin mutanen farko a hadithuhum wa akazibuhum allati katabuha zancen su da ƙaryace ƙaryacen da suka rubuta shine kawai ake zuwa ake gaya mana sai Allah madaukake ce kul siru fil ard fanzuru kayfa kana aqibatul mujrimin ku tahi a cikin doran ƙasa ku kalli yanda Allah madaukake ya sanya ƙarshen mujrimai wanda suka tsallake dokokin Allah madaukake suka saba mishi Allah madaukake sai ce wala tahzan alaihim kadda kai bakin ciki a kansu ai ala takdhibihim iyyak kadda kai bakin ciki a bisa ƙaryatar da suka ƙaryatar da kai da suka yi wa iradihim anka da kauda kai da suka yi ma suka yi game da kai wala takun fi dhaiqin mimma yamkurun kadda ka samu kunci da damuwa na abin da suke kullawa na makirci wannan aya ta sabka akan wanda suke izgili ga izgili ga Allah madaukaki sai Allah madaukake ce wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin ka karanta na'am wa yaquluna zaka ji suna cewa mata hadha alwa'du wannan alkawli da kake yi yaushe zai kasance in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya qul asa an yakuna radifa lakum kace musu ai gab ya kusanta dana wa qaruba ya kusanta wannan alkawali ya kasance tare da ku wakila tabi'akum zai bi ku wal ma'ana radifakum wannan alkawali zai kasance tare da ku gab da ku udkhilal lam kama udkhila fi qawlihi lirabbihim yarhabun Ah, an shigar da lam lakum cin wannan da yace radifa lakum an shigar da lam kamar yanda aka shigar da ita lirabbikum yarhabuna imamu farra yace allamu sila nan ah, lam ta sadarwa ce kamar an dada ta ne kama kala ah, naqadtuhu mi'atan wa naqadtu lahu kamar ka ce na bashi dirhami 100 kuma na bashi hakanan dirhami 100 nan yazo ya ta'adda kai tsaye nan kuma ya sa lahu na bashi ba'd alladhi tasta'jilun ai da ku abinda kuke neman shi da gaugawa to zai kusa min al'azabi na azaba fa halla bihim zalika yawm badar abinda suke fata ya same su sai ya same su a ranar yakin badar na azaba Allah ya azabtar da su da ya sanya aka rinjaye su a cikin yaki haka mala'iku suka azabtar da su sai Allah madaukake ce wa inna rabbaka ladhu fadlin 'ala an-nas wa inna rabbaka ladhu fadlin 'ala an-nas walakinna aktharahum la yashkurun na'am wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun وما من غائبة في, في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون na'am وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين inna rabbaka yaqdi إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم Hmm.
وتوكل على الله إنك على الحق المبين hasbuka Allah madaukake yace wa inna rabbaka ladhu fadlin 'ala an-nas lalle ubangijinka ma abocin falala ne akan mutane imamu muqatil yace ala ahli makka abusa mutanen makka haythu lam yu'ajjil alaihim al'azab lokacin da Allah madaukake bai gaugauta musu azabar da suka nema ba Allah ya jinkirtar da su wannan ba komai bane falala ce akan su walakinna aktharuhum la yashkurun sai dai mafi yawancin su ba sa godewa wannan falala da Allah madaukake musu wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun kuma tabbata ubangijinka ya san abin da zukatansu take boyewa ai tukhfi suduruhum wa ma yu'linun da abin da suke bayyanawa duk abin da suka boye na makirci da kafirci a zuciya Allah ya san shi haka dukkan abin da suka bayyana Allah madaukaki masanin shi ne wa ma min ghaiba jumlatu ghaiba min maktumin maktumi sharrin wa fi amrin wa shay'in ghaib babu wani abu wanda ya zamanto koyayye duk abin da za a ce wannan ya koyu ya faku na asiri ne na wani al'amari ne to Allah madaukaki masanin shi ne Allah ya san shi fi sama'i wal ard a cikin sama ne haka a cikin ƙasa illa fi kitabin mubin face wannan abu sai ya kasance a cikin lauhil mahfuz sai Allah madaukake ce inna hadhal qur'ana yaqussu ala bani isra'il akthara alladhim hum fihi yakhtalifun wannan alqur'ani na labartawa banu isra'il ay yubayyinu lahum na musu bayani akthara alladhim hum fihi yakhtalifun mafi yawancin abin da suke sabani a cikin shi min amriddin na al'amarin addini imamul kalbi yace inna ahlal kitabi ikhtalafu fima bainahum fasaru أحزابا يطعن بعضهم على بعض فنزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه yace ma'abuta littahi sun kasance sun yi saɓani cikinsu wannan na sukan wancan wancan na sukan wannan sai Allah maɗaukake sabkar da alƙur'anin da yake bayanin abin da suka yi saɓani cikin shi wa innahu ya ne alƙur'an ana nihin wannan alƙur'ani mai girma lahudan tabbat ko wallahi shiriwa ne wa rahmatul lil mu'minin kuma rahma ce ga mu'mine inna rabbaka yaqdi ay yafsulu lalle ubangijinka na hukunci bainahum tsakaninsu ay bainal mukhtalifina fid din sawan tsakanin wanda suka yi sabani a cikin addini yawmal qiyama ranar qiyama Allah zai zai hukunci tsakanin su ya rarraba bi hukmihi da hukuncin shi alhaq hukunci na gaskiya wa huwa al-azizu al-mani shine mubwayi fala yuraddu lahu amrun ba a maidawa Allah wani al'amarin da ya hukunta al'alimu masani bi ahwalihim da halulukansu fala yakhfa alaihi shay'un babu wani abu wanda yake fakuwa wanda yake boyuwa ga Allah madaukaki fatawakkal ala Allah sai Allah madaukaki ya lallashi manzon sallallahu alaihi wasallama yace ka dogara ga Allah innaka alal haqqil mubin lalle kai kana kan gaskiya bayananna na'am sai Allah madaukaki yace innaka la tusmi'ul mauta innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirin na'am wa ma anta bihadil umya an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'min bi ayatina fahum muslimun na'am وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون hasbuka Allah madaukake yace innaka la tusmi'ul mauta lalle kai manzo sallallahu alaihi wasallam baka jiyar da kafirai abinda Allah madaukake bai kaddara musu baka jiyar da su wala tusmi'u summa addu'a kuma baka jiyar da ah, bebe ko kurma addu'a kira ibnu kathir rahimahullah ya karanta la yasma'u bayyaji bilya wa fathiha wa fathil mim sai zamanto la yasma'u kin nan bayyajin bebe ko kurma bayyajin abin kiran da kake mishi sai dauke shi a matsayin fa'ili wa kadhalika fi suratul rum haka ya karanta a cikin suratul rum Ah, sauran malamai kara ah, sauran malamai suka karanta da ta kuma da mata damma da kasar mim summa la tusmi'u la tusmi'u summa sai zaman tu summa an nasabce shi a cikin mafulun ka a matsayin mafulun bi idza wallaw mudbirin mu'ridin a lokacin da suka juya baya suka kauda kai suka juya baya fa in qila idan za a ce ma ma'ana qauluhu wa- wallaw mudbirin menene ma'anar cewa sun juya baya wa idza kanu summan kuma idan suka kasance bebaye ko kurame la yasma'un basaji sawa'un wallau aw lam yuwallu sun juya baya ko ba su juya baya ba tunda basaji ila zakarahu ala sabil at-ta'kid wal mubalagha wasu malamai suka ce Allah ya ambaci wannan abu sa eh, salo na tabbatarwa da kai mutuka wa qila al-asammu idza kana hadiran faqad yusma bi raf'i sawt suka ce ai bebe idan iya zamne iya iya ji in an daga murya sosai wa ya fahimu bil ishara kuma iya iya fahimta idan aka yi nuni fa idza walla lam yasma kina idan ya juya baya bai ji ba wa lam yafham bai fahimta ba imam qatada ya ce al asammu idza walla mudbiran lam thumma nadaitahu lam yasma cewa kurma idan ya juya baya ya taye shi in ka kira shi ma bayyaji كذلك الكافر كما هكذا ne kafiri la yasma'u ma yud'a ilayhi min al-iman bayyajin abinda ake kiran shi zuwa gare shi na imani anan ma'anar aya annahum li farti iradihim saboda huce gona da iri game da kauda kansu da suka yi amma yud'auna ilayhi ga abinda ake kiran su zuwa gare shi kalmayyit alladhi la sabila ila isma'ihi matsayin su matsayin mamaci ne wanda babu wani tafarkin da zaka jiyar da shi wal asammu alladhi la yasma matsayin su matsayin kurma ne wanda baya ji wama anta bi hadihi al ummi manzo sallallahu alaihi wasallama baka kasance ba mai shiryar da wanda ya zamanto ya makabce imamu a'amash da hamza suka karanta tahadi bitta'i wa fatiha ala al fi'li baka shiryar da wanda ya bace al ummiya kuma suka karanta bi nasbil ya suka wa ya nasaba ha huna anan haka nan kuma a cikin suratul rum sai zamanto maf'ulun bihi ne sauran malamai suka karanta bi hadi bil ba alal ism akan suna ne al ummi bi kasr ya hadi al ummi sai zamanto mudafu da mudaf ilayhi ne an dalalatihim game da batan su ma anta bi murshidin man a'amahu Allahu anil huda wa a'ama qalbahu anil iman ba za kai baka kasance mai shiryar da wanda Allah madaukaki ya makamtar da shi game da bin gaskiya kuma haka ne ya makamtar da shi ya makamtar da zuciyar shi game da imani in tusmi'u ma tusmi'u ai bakka jiyar da illa man yu'minu bi ayatina sai wanda yake imani da ayoyin illa man yusaddiqu bil qur'an annahu min Allah sai wanda yake gaskatar da alqur'ani cewa daga Allah ne madaukaki yake fahum muslimun ay mukhlisuna wannan sune masu tsabtatar da ibadarsu da imaninsu ga Allah madaukaki sai Allah madaukaki ya ce wa idza waqa alqawlu alaihim idan ya zamanto azaba ta tabbata a kansu ai wajaba al'azabu alaihim imamu qatada yace idza ghadiba Allahu alaihim lokacin da Allah madaukaki ya hushi a kansu akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum za mu fitan musu daga doran ƙasa wata dabba wadda za ta iya musu za ta yi ka musu magana ikhtalafu fi kalamiha malamai sun samu sabani game da yanda wannan dabba za ta yi magana faqala suddi imam suddi yace tukallimuhum bi butlan al adyan siwa din al islam za ta yi musu magana game da lalacewa addinai banda kawai sai addinin musulunci shine addini na gaskiya وقال بعضهم واسمع المسكتي كلامها أن تقول لي واحد مغنى تأتتي تشيوى متن هذا مؤمن وتقول لآخر هذا كافر تشيوى ون مؤمنين تشيوى ونشنكما كافرين وقيل كلامها ما قال الله تعالى مغنى تأتتي abinda Allah madaukaki yace annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun cewa mutane sun kasance basta tabbataswa da ayoyinmu ba sa imani da ayoyinmu qala muqatil imamu muqatil ce tukallimuhum bil arabiyya za ta yi ka musu magana da larabci ne fataqulu inna nasa kanu bi ayatina la yuqinun tukhbiru nasa anna ahla makka lam yu'minu bil qur'ani wal ba'th tana ba mutane labari cewa mutanen makka ba su yi imani da alqur'ani ba da ranar lahir da tadawa bayan mutuwa mutanen kufa suka karanta annan nasa bi fatihil alif ai bi annan nasa kan cewa mutane sauran malamai suka karanta bil kasri al istinafi suka karanta kuma da kasara su kuma wannan kaba fara magana ne innan nasa sai ba anna suka ce innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun qabla khurujiha gabanin fitan wannan dabba abdullahi dan umar wanda ya dala ta kara tabbata a gare su ce wa zalika hina la yu'minu la yu'maru bi ma'rufin wala yunha an munkar wannan kuma a zamanin da mutane za su tsinci kansu a lokacin ba wanda yake umarni da kyakkyawan aiki kuma ba a hani da mummunan aiki mutane suna kara zube to Allah madaukaki zai fitar da wannan dabba Abu Sa'id dan Jubair da Imam Asim suka karanta da tukallimuhum bi fatihi ta' suka wa ta fataha tukallimuhum ay wa takhfif lam taklimuhum suka wa lam bisbata shadda ba suka karanta taklimuhum kuma taklim alkalmu huwa aljur zata musu rauni wanda duk su imani ba wannan dabba za ta zo ta raunanar da su qala abu jauza abu jauza yace sa'altu bin abbasin na tambaye Abdullahi dan Abbas wa an yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi an hadhihi al-aya game da wannan aya qala tukallimuhum aw tuklimuhum zamu karanta ne tukallimuhum ko kuma mu karanta tuklimuhum qala kullu zalika tafa'al kowanne daga cikin wannan tana aikatawa tukallimu al-mu'min zata wa mu'mini magana wa tuklimu al-kafira kuma zata raunanar da kafiri qala akhbarana Abdullahi محمد بن فضل الخرقي أخبرنا أبو الحسن أخبرنا عبد الله بن عمرو الجوهري أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر أخبرنا العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة دقى أبو هريرة وندي دع الله تقارى ثبت أدريس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا النبي وندي سيرا الله دامن تذكار ثبت أدريس يتي badiru bil a'mali sittan ku gaugawa da ayyuka guda shidda kahin al'amarin alamomin tashin kiyama ko kuma kahin tashin kiyama ta zo tulu'a shamsi min magribiha fitowar rana daga mafadarta wannan na daga cikin manya-manyan alamomi domin alamomin tashin kiyama sun kasu kashi guda biyu akwai alamomi ƙanana wanda ko da lokaci suna bayyana da yawa daga cikinsu sun bayyana akwai alamomi manya-manya wanda kuma har yanzu ba su bayyana ba wanda idan suka zo to da ɗaya zaren ɗaya ta abku alama ɗaya ta abku to sauran babu daɗewa gab da gab gab da gab suke abkuwa to shi ne mazala sallallahu alaihi wasallama ya ambace wannan daga cikin manya-manyan alamomin tashin kiyama tuluwa ash-shamsi min magribiha fitowar rana daga mafadarta a wannan lokaci kafiri idan ya imani imanin shi baya mai amfani mai sabo idan ya tuba tuba shi bata mai amfani haka dukkan wani aiki na gari na kwarai baya amfani waddukhan sannan kuma akwai wani hayaki da Allah maɗaukaki zai halitta wanda zai mamaye duniya sai kasance iya shaƙe lumfashin kafirai mumini kuma zai kasance iya zame mai kamar wani kamun sanyi ne waddajal sannan kuma dujal zai zo addajal asalin shi shine tsagtsiya lullube wani abu shi kuma wannan halitta ce daga cikin ɗan adam wanda Allah maɗaukaki ya bashi wata abeban da ya sabawa tabi'a ta mutum domin zai iya kashewa Allah ya bashi ikon ya kashe ya raya mutum zai yi umarnin ƙasa ta yi sama ta yi ruwa ƙasa ta sudar da tsire zai abubuwa da yawa iya tare da duk inda ya nufa arzikin duniya iya bin shi nan duka wannan abubuwa ne na khawarin al'ada wanda Allah madaukaki ya ba dujal kuma ba komai bane jarrabawa ne Allah zai jarraba mutane akan wanda za su yi imani da Allah imani na gaskiya da wanda za su kafirce mishi kuma daga ƙarshe Allah madaukaki sai jare wannan iko da Allah ya ba dujal Isa alayhi salam ya ya kashe shi wa dabbatal ard da wannan dabba wadda ake magana da ita ita kuma za ta zo ta yi kawa mutane magana tawa mutane alama kan cewa wannan mumini ne wannan kafiri ne wa khassata wa khassata ahadikum sannan kuma da mutuwar da za ta zo wa ɗayan ku wanda za ta raba shi da dukkan abin da yake banta da shi sannan wa amr al'amma ku yi aiki gabanin wani shugabanci ya same ku wanda zai hana ku ku yi aikace aikace na alkhairi wanda zai abu aiki na nagarta wasu malamai suka karanta suka fassara amr al'ama wannan tashin kiyama qala al-mu'allif rahimahullah akhbarana isma'il wannan kuma hadisi imamu muslim ya fitar da shi a cikin fitan babu fi baqiyati ahadith ad-dajjal babi wanda yazo iya bayanan sauran hadisan da suka zo akan dajjal qala al-mu'allif rahimahullah akhbarana isma'il bin abdullah akhbarana abdul ghafir عن محمد الفارسي أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان أخبرنا مسلم بن حجاج أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا محمد بن بشر عن أبي حيان عن, عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو قال أسمونا حديث عبد الله بن عمرو وندي دالا تكار تبتا أغريش yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama iya nihin yaqul naji manzala sallallahu alaihi wasallama iya cewa inna awwalal ayati khurujan tulu'a shams min maghribiha na daga cikin farkon ayoyi na tashin kiyama manya manya fitowar rana daga mafadarta wa khurujid dabba ala nas duhan da kuma fitowar wannan dabba dabba wanda za ta huto lokacin duha wa ayyuhuma كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا yace kowace daga cikin su da ta rage ƴan uwarta to kuma wadda take biye da ita tana gab tana gab da ita ina ga sai mu tsaya akan wannan gaba abinda muka wade daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure akan shi Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum